السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم لاربا عشرين دقيقة وتر رمضان هجرة دبو دقيقة تدريب دبو تلاتين دشدة daidai da takwas ga watan yuni miladiya dubu biyu da sha biyar za mu ci gaba da sauraron tafsirin alkur'ani mai girma ƙarƙashin jagorancin maulanmu sheikh ibrahim mansur imam a cikin siriya da tafsir na maulanmu sahibul saidati sheikh ibrahim yes radiyallahu ta'ala anhu wanda zai ja mana baki sayyidi muhammadu sunusi dalla goma maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam zai gabatar mana da fassara a karama kuma lawo bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بأمرك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح مع عمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم على اله وصحبه الى العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ أيدري لنا بهذا المهدي وارزقنا به جنة الساعي لنا بالزفر الحمد لله من على سورة البقرة في هذا التفسير نمو رمي شيخ إبراهيم رضي الله عنه bayan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gaya mana nimar injali da nimar injali sannan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa kamar dai yana mamaki kai ba ta kuru da billahi wa kuntum amwatan fa hayaku summa yumitukum summa yuhyikum summa ilayhi turja'un ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce da mu yanzu wanda ya samar da ku ya ciyar da ku ya tufatar da ku shi ne za ku masa abokin tarayya wanda yake kun kasance matattu ba ku aflan ya samar da ku daga duhun rashi zuwa hasken akwai sannan bayan kun mutu kuma ya tada ku yanzu wannan shi ne za ku kafirce masa to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya gaba da gaya mana irin ni'imomi da ya mana ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya halicci dukkan abin da yake cikin ƙasa don ku duk abin da yake cikin ƙasa na amfani jami'an baki dai Allah ya halicce shi ne don ku litan tabi'u don ku amfana da shi wa ta tabiru ku izna أخبر الحق تبارك وتعالى أن تبارك وتعالى يا بال العباري أنه سوى شيء خلق لبني آدم الأرض سوى يا هل تكتاني دم بني آدم وما فيها لأظن تسكين قدر كلا باكيدا لينتهبوا لنص أنفال جهاد إذا ويعتبروا في إذنا لأن الخالق دون سوى ما هل تشيء عن آدم يئيكو على هذا أبتاهم هكا قادر على أن يبحثهم بعد موتهم wanda ya iya halittar abu bayan ba shi to ashe kuwa dan abin ya lalace yana iya gyara shi dan abin ya mutu yana iya tada shi Allahu wannan lani na khalaqa lakum lil istihqaqi ya bade ne dan cancanta wato anan wanda suke cewa Allah ya halitta komai da kowa dan annabi sallallahu alaihi wasallam ba su kuskure ba tunda da ni da kai ba bakin komai muke ba idan ana maganan wali ko siddiqi ko annabi ko manzo ba zai sai rudu sallallahu alaihi wa alihi sallama gashi anan Allah tabaraka ta'ala yana faɗi huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma sawa ila samai fa sawwahunna sab'a samawat Allah ya nuna mana cewa duk abin da ke cikin ƙasar nan ga abin da ke sammai duka yayi ne don mu a don an ce kuma dan annabi ba zai zama an yi kuskure to da ka a fahimci wannan da kyau manzo Allah yana faɗi ana min nuri Allah wal mu'minuna min nuri ne da hasken Allah ne da mu'mine daga haske na to in dai mu'minan nan Allah ce ya da cewa muke sammai da kasai dan su to a shi ko dan bawa ya ce Allah ya komai dan sai nuri sallallahu alaihi wasallam bai yi kuskure ba shirin su kalu malamai ahalin sunnati sun ce banu adama su yan adam humul ladina malaku al-arda su ne wadanda suka mallaki duniya suka mallaki kasa wa ma biya da wanda yake cikin ta ne da ni ibadati wato ba dan halarci ba ba dan ana nufin wato an halarta musu komai da komai ba da hada zallat ibadiyya dan haka ne yan halatta masu halatta haramun suka bashi suka halatta mazhabun min mazahibul mu'tazilati wato mazhabi ne daga cikin mazhabobi na mu'tazilawa yaquluna suna cewa inna Allah cewa Allah khalaqa li bani adama kullama fil ardi Allah ya halicci duk abin da yake cikin ƙasa dan dan adam alaysa lahu lil ardi shay'un haramun alaina wai abu ta fuskar ƙasa babu wani abu da ake ce mai haramun akan tunda dai هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وأشركه duk abin da yake cikin ƙasa halal ne da su kalimani ne su masu halatta haramu yan komai halal ne suka ce ba zai tsala wani arzi shaikun haramun babu wani abu a bisa fuskar ƙasa wanda yake haramun alaina a kanmu ba da ma karar Allah da na bayan Allah ya halice shi ne dan mu shi wani ce wal mahsudu gairu haza abin nufin Allah ba wannan magana ta fuskar shi istihkani ne ba don wato halattawa sun masare sannan Allah tabaraka ta'ala ya fuskantar da aiki ba da kalkin arzi bayan halittar ƙasa ƙasa da ai ta wajja sai Allah ya fuskanci ya fuskantar da aiki na sama'i zuwa sama fasawa hunna ya halicce su ya daidaita su ai sayyara hunna ya sanya su ya mai da su sama samawatin sammai ɗaya har bakwai والله وهو شيء الله عليم مثلي بكل شيء بدكا ونعم عليم الله مثلي بكل شيء بكون أبو مجملا أبن لك أدنكلي وتبائي ومفصلا أبن لك أوروري وتزاهري أفلا تعتبرون ينظر الله كنما في إذن أبا أن الحاجة شوى ميكيكو على خلق ذلك أبسا حدثت الولنم ibtida'an a farkon farawa wa huwa azamu minkum alhali sammai da kasai sun fi ku girma ƙarin wanda ya halitta sammai da kasai yana da iko ala i'adati kuma abu ta dawo da ku bayan kun mutu wato Allah tabaraka wa ta'ala ya riga halittar kasa kafin ya halicci sama ya halicci kasa kamar dutse sai ya zama hayaki yana fita daga ƙasa amma a dunkule kamar ƙwallo haka Allah bai warware ta ba a dunkule ta sai ya aje ta kamar dai wani mawadaci ko wani shugaba zai yi gini sai sa kawunan da yashi da siminti a ciki a wuri ɗaya bayan gama jibiya kuma sai ya mallaki wani fili sai ya bar wannan aikin kawai sai ya kama wani aikin daban Allah tabaraka ta'ala ya riga da shi kasa wannan hayakin da yake tashi daga cikin kasa sai Allah tabaraka ta'ala sai ya halicci sama da shi bayan ya kare halittar sama sai bayan shekara dubu biyu da halittar sama sannan sai Allah zai warware kasa sai shimfiɗa ta kuma to shi ne a nan shehu radiyallahu anhu a yake cewa wani tabaraka ta'ala ce khalaqa lakum ma bil ardi Allah ya halicci duk abin da yake cikin ƙasa da ku da ni an baki daya sun masarai sannan ya fuskantar da aiki ila sama zuwa sama fi hadhihi al-ayat wato a cikin wannan aya ka Allah kalbin sama kai ka ce halittar sama بعد خلق الأرض أن يتري بعد أن هل الشقة وفي سورة النازعات إن كان الظلم والنازعات ذاك ذا أبيد يتعه والأرض بعد ذلك دهاها كذا bayan halittar sama sai Allah tabaraka ta'ala ya shimfida ta ai sawaha wa mahada ubangiji tabaraka ta'ala ya nikar da ita ya shimfida ta bayan ta kasance a da a dunkule take sannan sai Allah ya warware ta ya shimfida ta bayan ya halicci sammai da shekara dubu biyu فأن خلق خلق الأرض كيف كأشياء حديث القصة متأخر أبو جنس تاواني an halƙin samawati daga halittar sammai wajen ubainahuma amma in ka haɗa tsakanin ayoyin guda biyu ga wannan aya ta huwa allazi khalaqa wa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma ila samai ka zo ka ɗauko wannan aya ta wannan zai'ati wala da ba'da zalika da haha anna allah tabaraka wa ta'ala za ga cewa allah tabaraka wa ta'ala khalaqa al-arda ƙasa ya fara halitta awwalan farko sun makalata samawati sannan ya halitta sammai wa ba da kalkin samawati bayan halitta sammai da hal arda sai ki shimfida ƙasa wajen ala haka ma yan ana ya sanya ta kamar da kake ganin ta a yanzu amma da a dunkule take ya ajiye ta sai bayan ya halitta sama sai shimfida da kuma kilahuma da sama da ƙasa kowane ɗaya daga cikin su ta dubun walaliku duk wanda kaga dama ka ce ta girma kai rufuwa ya yi daidai kasa aka fara halitta amma ba a baza ta ba sai aka halitta sama to sannan ta aka zama shimfar kasa a yau shehu ya ci gaba da tafsirin wannan tura ta bakara ya ce walkur ka tuna ya muhammad ya abin yabo sama da kasa sallallahu alaihi wa sallam in tsara rabbuka lokacin da ubangijinka yace lil mala'ikatu da mala'iku inni cewa ni ubangijin talikai ja'ilun zan sanya khalifatar khalifa ta fil ardi a cikin ƙasata ya khalifu ni wanda zai khalifance ni ba dan bana nan ba fi kan tiza a kani a cikin zartar da hukunce hukunce na fiha a cikin ƙasata zakar Allah tabaraka ta'ala Allah ne girma da ɗaukaka ya ambata annahu cewa shi magwayi akhbaran mala'ikata ya ba mala'iku labari annahu cewa shi ja'ilun zai sanya khalifatan khalifansa fil ardi a cikin ƙasa ko adamu alayhi salam shine annabi adamu alayhi salam qalu da malaiku suka ja ka sai suka ce ataj an fiha yanzu ubangiji ka sanya a cikin ƙasa man yusiya wanda zai yi barna cikin ta dilma asu da saban Allah wai suku jima'a ya rika zubar da jini yuyin ko ya rika zubar da ita da kasmi da kisa kama fa'al kama fa'al bal jani kamar yadda ƴaƴan wato aljanu suka aikata kafin waɗannan abin da ya faru Allah tabaraka wataala bayan ya cika halittar sammai da kasai a fasafifan nan da aka ambata to sai ya ɗaure ƙasa da duwatsu ya halicci iska ya halicci dabbobi ya halicci tsuntsaye ya halicci tsirrai amma ba kowa a duniya ƙasa ta ɗauki ni'ima ta fitar da zuru gwaiba gwanda abarba kankana lemu mangoro da sauran tsirrai duk suka su suka nuna suka bushe suka zube kayayyakin amfani suka fito ba da shi sai kasa ta kai kuka wurin ubangiji ta ce ubangiji yanzu haka za a bani sai dai amfani ya fito ya zire babu mai amfani da shi daga nan sai Allah tabaraka ta lafiya ya halitta ya halitta wata halitta masu yawa da surori masu saɓani da suna yanzu masu a cikin ƙasar suka hayayyafa to sai fasadi ya yawa suka dinga kashe junansu da barna daga nan sai Allah tabaraka wa ta'ala shi ya halitta wata halitta daga cikin ruwa ana kiran su banul bani sai suka fito suka yaƙi waɗannan aljanu suka kashe su sai su suka zauna a kan ƙasa shi kenan suka ci gaba da zartar da al'amura na ibada da sabo har sabon yanzu ya rinjaye su ba na yi yawa zubar da jini yawa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci ainihin wato banu shani daga nan su kuma suka zo suka yaki waɗannan suka halakar da su baki ne ba su kyale ko ɗaya ba suka zauna a duniya su ma suka hayayyaba daga baya sai hasada ta zo ta shigo na shugabanci suka fara yi wa juna hasada da zalunci to da zubar da jini ya yi yawa sai Allah tabaraka ta'ala ya umarci mala'ikun sama ta ɗaya ya ce su zo su yaƙe su suma mala'iku suka sauko suka yaƙe su suka yaƙe su shi kenan sai ya zama ba kowa a ƙasa to shi ne yanzu ubangiji tabaraka ta'ala yake cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya wanda zai khalifanci waɗancan halittar da suka wuce a bayan ƙasa ba zan bar ƙasa ba ne mutanen ba suna ka zan bar khalifa ta a bayan ƙasa ne so ya sani ya je wurinsa in bayina suna da kuka su je wurin shi in ina da magana zan yi magana da shi ya gaya musu wannan shi ne khalifa to sai mala'iku sai suka ce adadi anbiya yanzu za ka saya ki sanyawa a cikin ƙasa man biya wanda zai ƙara yin barna cikinta bil ma'asi da sabo wai kutu jama'a ya zubar da jini an yi ne kwa ya rika zubar da ita da kafi da kisa kama ba da banul jani kamar yadda banul jani suka aikata karanto mana in kayan nan mu ne na
وأراد بهم الملائكة الذين كانوا وذلك نعم وذلك
وذلك abin yake da wannan hikaya أن الله خلق cewa Allah tabaraka wa ta'ala خلق السماء ya halishi sama والأرض ya halishi kasa وخلق الملائكة ya halishi mala'iku والجن ya halishi aljanu وأسكن الملائكة السماء sai Allah ya ajiye mala'iku a sama su bauta mushi وأسكن الجن الأرض sai Allah ya saukar da aljanu a ƙasa su kuma su bauta mishi والجن هم بنو الجان su aljanu da su ake kira banu jani kamar yadda ake cewa dan adam banu adama
والجان shi wato jani أبو الجن shi ne baban aljanu kamar yadda adamu shi ne baban mutane banu adama banu jani نعم.
na وخلق الله الجان sai Allah ya halitta aljanu من لعب daga ainihin wato tiriri na wuta نعم من لعب للناس na daga wuta لا دخان amma ba- babu hayaki wutar da ba ta hayaki daga wannan wutar Allah ya ci aljanu بين السماء والأرض tsakanin sama da ƙasa والسوائق تصدر منها wani irin tartsatsi na kamar karfan da ya kone a wuta yana zuba daga cikin wuta daga wannan aka halishe su ثم لما سكنوا فيها sannan lokacin da suka zauna a duniya فطر نفسه to sai 'ya'yansu suka yawaita suna ta hayayyafa suna ta haihuwa
وذلك قبل آدم في السجن wannan kuwa ya faru kafin Allah ya halishe annabi Adam da shekara dubu sittin Allah ya halishe su don su haifa نعم فعمروا شهرا طويلا sai suka rayu a duniya a ƙasa shekaru masu yawa مقدار سبعة آلاف سنة kusan shekara dubu bakwai suka yi
ثم ثم ظهر فيهم الحسد to sannan sai hasala ta bayyana cikin su والبغي da zalunci
فأفسدوا نعم فأفسدوا فأفسدوا to shi kenan sai suka fara barna وقتلوا zinace zinace da barna da sauran zubar da jini sai yawa
نعم فبعث الله إليهم ملائكة السماء sai Allah tabaraka wa ta'ala ya turo musu mala'ikun sama السماء الدنيا mala'ikun sama ta ɗaya sai Allah ya turo su وأمر عليهم إبليس sai Allah ya shugabantar da shedan a ciki Allah ya sa shedan ya zama shine shugaba a cikin mala'ikun da za su farko وكان اسمه in أزازيل shedan a wannan lokaci sunansa azazilu وكان أكثرهم علما ya fi mala'ikun duka ilimi فهبطوا إلى الأرض sai suka farko zuwa ƙasa حتى هدموا الجن har suka tarwata aljanun nan وأخرجوهم من الأرض suka fitar da su daga ƙasa إلى جزائر الكهول an sai da suka kora su da zuwa ga tsibiri a cikin ruwa cikin teku وشعوب الجبال da ramummuka da duwatsu suka karkashe wasu wanda suka gudu suka shige duwatsu aka kare su وسكنوا الأرض to daga nan mala'iku sai suka zauna a ƙasa وصار أمر العبادة عليهم to sai lamarin ibada ya zama a kansu أخف ya fi sauki لأن كل سنة من الملائكة domin kowane jinsi daga cikin jinsin mala'iku يكون أرفع في السماوات wato gwargwadon saman da kake gwargwadon ibadarka mala'ikun sama mala'ikun ƙasa nan mala'ikun sama ta sun fi su wahala wajen ibada mala'ikun sama ta biyu sun fi na sama ta ɗaya na sama ta uku sun fi na sama ta biyu har zuwa sama ta bakwai har ka kai ga kursi har ka kai ga al'arshi gwargwadon matsayin ka gwargwadon yawan ibadarka to da aka sauko da su ƙarfi ibada sai dai musu sauki يكون ثوبهم أشد sai ya zama mala'ikun sammai tsoron Allah ya fi tsanani وملائكة السماء الدنيا mala'ikun saman sama ta ɗaya يكون أمرهم أيسر wato lamarin su zai zama mai sauki من الذين فوقهم wato akan wanda suke saman su وأعلى الله إبليس منك الأرض to daga nan sai Allah ya ba shi dan ya zama shi ne sarki a nan ƙasa sai Allah ya ba shi mulki a nan duniya وملك السماء الدنيا sai Allah ya ba shi mulki biyu ga mulki a ƙasa ga mulkin saman duniya din nan sama ta ɗaya وكذلك الجنة sannan Allah ya ba shi taskokin aljanna kuma وكان له جناحين sai ya zama shaidan yana da fuka-fukai guda biyu من زمر daga zuwan rufi أخضر kore وكان يعبد الله تارة sai shaidan ya zama wani lokaci yana bauta Allah في الأرض a ƙasa وتارة في السماء wani lokaci kuma sai ya sama ya je bauta Allah a can saboda shi ne sarki a nan kuma shi ne sarki a can domin ya farko ne ya bauta Allah sai ka fitar ya bauta Allah an ce babu wani wuri a ƙasa inda za ka taka inda shi bai taɓa yin sujjara babu wannan wuri duk inda ka sani inda za ka taka da kafa ka to shi ɗan ya taɓa yin sujjara wuri na وتارة في جنة wani lokaci kuma a aljanna فدخله القجب to sai shin kai sai shige shi فقال في نفسه sai ya faɗi a cikin ran shi ما هذا إلا وهذا الملك Allah bai bani wannan mulki ba إلا لأني أكرم الملائكة sai عليه.
dan na fi mala'iku girma a wurin shi
نعم.
to wannan shi ne wato abinda shehu radiyallahu anhu ke nufi cewa wato a kama fa'ala banul jani kan wannan banul jani sun kasance kabla adama kafin halittar annabi adamu wa kanu sun kasance yusufuna suna farna fil ardi a cikin kasa wa yusufuna dima'a suna zubda jinani sai malakun ta ce ataj'alu khalifatan kan fi ya ubangiji yanzu ka sake sanya wani khalifa kwatan kwashin waɗannan barin jani wa nahnu alhali mu dinnan nusabbihu bi hamdika muna tasbihi da godiyanka mutaladdisi da muna cuɗanya bi hamdika da yabo gare ka naqulu ko da yaushe muna cewa subhanallahi bi hamdihi sarki ya tabbata ga Allah da godiyarsa wa nuqaddisu laka muna tsarkake ka wa nunazzihuka muna tsarkake ka amma la yaliqu bika daga abin da bai dace da zatin ka ba قال شاء الله تبارك وتعالى سيجي رسو إني أعلم ما لا تعلمون جاوة شوفكم شو ميدن الناس الأبن دبو سنبا من المصلحة نرجع أمفانين شيوان الخليفة نرجع أمفانين في استثناء آدم أشكن خليفة تجعل لآدم ni na san amfanin da yake cikin kuma sani ba ai adamin nan da kuke gani kamar ɗaki ne abin da yake cikin ɗakin shi ne Muhammadu Rasulullah. To da ga kuma kusan wannan ba amma ni na san. Wannan zuriya ta hudu domin zuriya ta fi yi mun mutiku wal azi a cikin su akwai mai biyayya akwai mai saban Allah. Kamar dai Allah yana so ya ce musu a cikin ‘yan adam din nan akwai kamar ku su ne waliyai akwai wanda suka fi ku su ne annaba. In ji alama da tsarin. Malaiku suna ji da ibada suna ji da ibada alhali ba sa jin yunwa ba ba sa jin kishi. ba sha'awa to wanda zai ji yunwa zai ji kishi zai jin bacci bai sha'awa in zai ibada wata Allah ne ne zai jin bacci ba ko baya gajiya to in dai bauta Allah ne ne amma waliyai suna jin yunwa suna jin kishi suna sha'awa suna fushi suna rashin lafiya suna gajiya amma su bar wannan duka domin lillahi kai su ta san ma Allah tabaraka wa ta'ala su ɗauke himma su gaba da halitta to sai Allah ya mai da su dini da waɗannan su kuma annabawa ma sun tsarkarta mala'ikun ma baki da dan har ta kai lokacin da annabi Ibrahim alaihi salam namrud ne jefa shi a cikin wuta mala'iku ta ce ya ubangiji kana ganin za a kona halilinka sai Allah ya ce ku tambaye shi ne yana neman taimako ku taimake suka zo annabi Ibrahim ya ɗauke ni kuma a kansu ya ce ban da buƙatar taimakon ko ya kake gani ubangiji ba sai ce ai ubangiji ya mun kusanin halin da nake ciki idan manufar ta in kore ni ya fi jin daɗin haka in kuma manufarsa ya taimake ni duk da yake ya yi daidai to sai Allah ya sake gaya musu ya ce me na gaya musu ba na gaya muku in yi alam ma la ta'lamu wannan da kuke cewa wai za su rika banna suna zuwa da ni yanzu wannan ma yana cikin masu banna to haka irin su annabi ayyub su annabi yunus su annabi musa su annabi isa alaihi wa salatu wassalam duk wanda aka dora masa wani imtihani mai nauyi in mala'iku suka yi mamaki sai Allah ya ce ai in ni alam ma la ta'lamu ba na gaya muku ba ko kuna kallon masu sabo ni kuma na san abin da zan halitta haka abin da ya faru kenan sannan ya ce fayar da harun adlu bainahu to daga nan sai adalci na sai in bayyana tsakanin su a ƙaru sai mala'iku suka koma gefe bayan sun gama magana da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su dalili da hujja sai suka koma suna dan kuskus ya su ya su sai suna cewa lan ya khaluqa rabbuna khalqan akramu alaihi minna to tunda dai ya ce sai ai ba wanda zai hana shi kuma abinda Allah ya ga dama shi zai yi. amma dai mun sani Allah ba zai halicci wata halitta ba akramu alaihi minna wanda yake girma a wurin shi wala a'lamu bi tafsina lahu ba Allah ba zai halicci wanda yake ilimi ba dan mun riga shi mun san abubuwa da ya samu yanzu wa ru'yatina ma lam yarahu sannan mu mun ga abin da bai taba gani ba suka dinga irin wannan maganganun kadan kadan kadan kadan ya su ya su فخلق تعالى آدم daga nan sai Allah tabaraka ta'ala sai ya halitta min Adam min ajil ardi daga fuskar kasa ai wani wa ai fuskar kasa bi an qabda bi an qadida minha wai da tabaraka ta'ala ya cinki cinki daga kasa ya tura malaika Jibril ya ce je ka duro malaika Jibril ya zo kasa sai roke shi da girman zakin Allah sai ya dawo yaya Jibril ka hada da zakin ka ni ga irin je kai je ka hada shi da Allah ya dawo Isra'ilu je ka hada shi da Allah ya dawo Azra'ilu ka mun ma ka roki shi je mare ka daga zuwa sai je mare ka sannan kawai yace din ko kasar da aka ce din ko kala kala sai kawo to wani ne ce Azra'ilu ba ta ce da kai ko ba yace ta roke ni me yasa ba ka saurare ta ba yace saboda wanda ya turo ni da bi da jama'a kuma duk abin da za ka gaya min ni umarni yake bi kawai ba ruwana da abin da za ka ce umarnin ka ya fi duk wani roƙo da zai sai Allah ya ce to shi kenan abin da za ka halitta zan sa maka in lokacin adalin shi a kai za ka je ka karbuwa in na tura wani ba kai ban an ba da hakuri yana iya dawo amma kai ba san to shi kenan daga nan sai zama shi a Azra'ilu shi ne mala'ikan mutuwa da an kabila ne na haka abdatan sai Allah tabaraka ta'ala yi jinki daga ƙasa min jami'i alwani daga dukkan nau'i nau'i na ƙasa sai sa zai kalolin mutane iri iri wani baki wani fari wani yalo wani wani ta haka za ka ga garin mutane kala kala saboda nau'i nau'i na ƙasa wa ajnat bin yayi Allah tabaraka ta'ala ya kwaba wannan ƙasa da ruwa al-mukhtalifati ita ma ruwan mabambanta sai sa ga ɗaiɗikun mutane ma ya sha bamma ainihin launin su daga ƙasar da aka halice su ne ɗabi'a su kuma daga ruwan da aka halice su shi ya sa ga ɗaiɗikun mutane iri wani ɗabi'a su zaga irin ta ruwan sama wani ɗabi'a su irin ta ruwan rijiya wani ɗabi'a su irin gashi gashi yanzu zaga irin haka ɗaiɗikun mutane wasan wawu sai Allah tabaraka ta'ala ya daidaita shi ya masa kyakkyawar halitta hannun dama bai fi hannun hagu ba kafar hagu ba ta fi kafar dama ba idan dama bai fi idan hagu girma ba haka nan kunnen dama bai fi kunnen hagu ba haka Allah ya tsiri ta shi da kyau wani haka fi ruwa ya busa rai cikinsa a tsara haiwanin sai ya zama rahayayye hassasan mai motsi ba da an kana jama'a bayan da sandararre ne bayan motsi kuma dutse lokacin ba sa mai rai ba dan shi kan sharaidin arziki da aka sa yi sai ya yawo cikin kwakwalwa kusan shekara ɗari yana yawo bai sauka ido ba kwakwalwa tana ta aiki amma sai da ya sauko a ido sannan idan ya bude sannan ya sauko a hanci sai hanci ya shaƙi ƙamshi da ya shaƙa sai ya atishawa sai ya ruhu ya sauko a baki sai ce alhamdulillah sai Allah ya ce dan haka na mutu kafin kai ba wanda ya taba gode to daga nan ne annabi Adam alaihi salam ya zo ya kace shi sai kace har dai ruhu ya gama kara da ko ina hadi kissatu tilabati Adam wannan shine kissar khalifancin annabi Adam alaihi salam lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kwaba kasar da da aka kawo kasar ruwan da Allah ya kwaba kasar halittar sai da Adam sai ne shekara arba'in ana masa ruwan bakin ciki da kashin rai sannan Allah ya dawo yi shekara guda yana ruwan farin ciki da murna shi yasa farin cikin dan Adam a duniya baya kashin rai ya biyo to shekara arba'in aka yi ana ruwan fatin rai da bakin ciki akan wannan kasa sannan aka shekara guda ana ruwan farin ciki da murna ya saka mu kai farin ciki gobe sai kai bakin ciki zuwa arba'in duk wanda ke rayuwa a duniya cewa yana so ya yi farin ciki ya ya nemi abin da ba zai yi ba to da haka ka bauta Allah kuro qala Allah ubangiji yace inni ja'ilun ni ne kan yawa ne da arzi a cikin ƙasa ta khalifatan khalifata wa huwa adam shine annabi adam alayhi salam Allah tabaraka wa ta'ala shi Allah ne girma da daukaka khalifatuhu fil wujudi khalifan sa cikin samuwa shine Adam bihi yanqulu jami'a akamihi da wannan Adamu ne Allah zai dinga zartar da dukkan hukuncin hukuncin sa wa amalihi da aikata aikatan sa kal khatmi kamar dai sarki da kulli malikin ga dukkan sarki ya bada bihi mallakatuhu wanda zai kiyaye gwamnatinsa da wannan hatimi والله تبارك وتعالى الله ne girma da ɗaukaka zakar ya ambata annahu cewa shi halaka adam ya halicci annabi adam khalaqahu bashara ya halicce shi mutum lamma zakarahu bashara lokacin da Allah halicce shi mutum qala sai ce inni khaliqun bashara ni zan halicci mutum wa zakarahu huna amma anan da ya bashi khalifanci zai bashi khalifan zai ce waja'alahu khalifatan zai sanya shi khalifa وقال جائر بيتي خالق با سيسي زن سنياشي لم يكن خالق بيتي زن هرسيش با لأنه بصفته دون أن أمر الخليفة سبب الله خليفة خليفة ليس من عالم الخلق ليس من عالم حدثة ليس من عالم نحدثة إنما هو من عالم الأمر من عالم الأمر دم أخوي عالم الخلق akwai alimul amma to shi a matsayin a halittar shi cikin alimul haƙi ne amma a matsayin khalifanci kuma yana cikin alimul amma to shi ne akhbar al mala'ikata Allah ya ba mala'iku labari anna Adam cewa annabi Adam alayhi salam wa zuriyatahu da zuriyarsa kun kula ba un da yasu ne khalifofin Allah da arziya cikin ƙasa ajabal mala'ikata sai mala'iku suka ba da jawabi هذا الزواج ولا الزواج يتكشي أتجعل فيها ينبياء ويجري ذاك سيئة الشيء أتى من يسكن فيها والذي أرنا تكن تعيد لنا أي رواية الأشعية ويسكن الجماعة ما أثبت الجن من أين علموا ويدك إنامي سكتني أن ذرية آدم أتشوى وذرية النبي آدم يفسدون ذات في بلاد الأرض الشيء أتى ويسكن الدماء ذات الخدمات الجناني علموا وحيث تنشي من تركيب خلق آدم دقا يد أكد تجيرا خلق النبي آدم آدم النبي آدم عليه السلام خلقه الله الله يا هل الدش وركب به نفسا في جيرا تري يسكري أتكنسا لها شهوة wannan rai tana da sha'awa wadda da ita ne za a yi barna wa ghadabun sannan yana da fushi wanda da wannan fushi ne za a zubda jini wa aqalan da hankali wanda da wannan hankali ne za a dauki khalifanci al'adami shi dan adam lahu kuwa salatu lahu kuwa salatu yana da karfi guda uku quwwatu ghadabin tasbiqu dima wa quwwatu shahawatin tasbiqu bil ardi bil ma'asi wa quwwatu al-aqli hiya allati tusbiqu dan adam karfin sa uku karfin fushi karfin sha'awa karfin hankali idan dan adam zai da sha'awa to abin da ake nema ba zai khalifa ne ba wanda za a rika kawo kuka wurin sa amma zai sha'awa yanzu mala'ika a kawo mai hukunci a ce wannan yayi zina cewa zai a kashe shi saboda bai ma san me ya faru ba ne ya zina da san sha'awar ba amma shi khalifan Allah dan adam ya san me ake kira sha'awa saboda ka zai iya kallon abun ya ba da hukunci daidai yadda Allah ke. Saboda abin da ya faru da wannan shi ma yana da sai dai hankalinsa ya fi ƙarfin sha'awarsa ya rinjaye shi. Amma mala'ika shi ne da wannan sha'awa. Haka ne idan mutum ya kisan kai aka ce ai fushi ya zai ce mai fushi. bai ma san me dalili ba ko kuma idan mutum ya ji wa wani ciwo sai ka yi fushi sai ka kuje ku kashe shi dan me ya fushi ya mai ciwo bai san me ya fushi ba to shi ne Allah tabaraka ta'ala ya jera wa dan adam wannan abubuwa guda uku sha'awa fushi hankali hana zarar mala'ika su sai mala'iku suka yi duba ila adam ya zuwa ga annabi adam alaihi salam fa qalu sai suka ce inna hadaini alquwwatayn cewa waɗannan ƙarfi guda biyu la budda an tagribal quwwatul wahida babu makawa za su rinjaye ƙarfi ɗaya fushi da sha'awa za su rinjaye hankali dole yadda su mala'iku suka kalli abin kenan la budda an tagribal quwwatul wahida fa idza fa idan ko tunda abin haka yake la budda babu makawa an yi ka al fasadu to kaga ko barna za ta za ta afku da sababin sha'awa wala budda babu maka an ya ka sabkar dani budda jini zai faru da sababin fushi wakila haka ce innahu cewa su mala'iku fahimu sun fahimta ne anna adama cewa annabi adam alaihi salam wa zurriyatahu da zuriyarsa sayumsinuna fil ardi za su rika yin barna a cikin kasa bi lafzin khilafati saboda lafazin khalifanci tunda Allah ya tafi ne kalibobi to dole ku ayi rigima saboda kan girma kowa ba a son shi ni da dan adam ya zuwa ya ga wani ya dan shugaban sai ne ne sake shi ko ne ne kai ne tsara to saboda haka wannan lafazi na kalibanci shi da shi yasa waɗanda Allah ya ambace su da kalibobi in ka kalli sunan su masu da farwace ba ma su ba sunan masu da warwace annabi adam Allah ya ambace khalifa inni ganin fil ardi khalifa sai zama sunan ma yake haduwa alihun galun nimu adam sun warwatse suna annabi dawo ya dawudu inna ja'alna da khalifatan fil ardi sai zama sunan sa ma sai da sarwace kaga dalun alihun wawun wawun dalun hararrabe musu haduwa saboda khalifanci ya hausu sai sunan ya sarwace amma ne muhammadu sai ya haɗe muhammadu kaga shi ne khalifa hakiki ba majazi ba to wannan shi ne dalili da Allah tabaraka ta'ala ya ambata kalmar lafazin khalifanci li'anna al-khilafata domin khalifanci mushaqqatun min al-khilafi an tsago ne daga sabani an tsago khalifanci ne daga sabani to shi yasa mala'iku sun kalli wannan sun ga dole ma a yi wanda ya samu wanda bai samu ba zai yaki wanda ya samu kullu khalifatin duk wani khalifa la budda an yukhalifa man qablahu la ma'alata dukkan khalifa babu makawa sai ya saba ma wanda ya wuce kafin shi ai ko shi gabanni muna da ko gwamnati wannan gwamnati yanzu sai saba wa gwamnan da yanzu wannan gwamnati yanzu sai saba wannan shugaban kasa yanzu sai saba wa shi haka nan khalifofi wannan khalifan yanzu aikin sa sai saba aikin wani amma kuma aikin sai abin da ya faru su sun ruhani ne wa gairar ruhani su ka jimani wani amma wani tafiyar ba ta labari ta hukun halan ma kana alam khalifatan lillahi da annabi alam ya kasance khalifa ga Allah arabu sai suka san annahu cewa adamu la budda babu makawa an yazzura minhu fasadun wa sabkutani babu makawa dole ne sai karna ta bujiro daga adamu da duk da shi au qara'u ko kuma ka ce a'a ba wannan bane sun karanta ne haza sun karanta wannan bayani fil lahu alahu mahfuz lahu mahfuz yana daga cikin abubuwan da Allah ya halitta da hannunsa abubuwa uku Allah ya halitta da hannu annabi adam da hannunsa Allah ya halitta shi ita ce tuba da hannunsa Allah ya halitta ta sannan lahu mahfuz Allah ya halitta shi da hannunsa hannun kudar to sun karanta ne a lauhul mahfuz da annahu kutiba domin an rubuta a lauhin lauhi a lauhul mahfuz anna adama shi annabi adamu alaihi salam sai kuru khalifatan da sannu zai zama khalifa bil ardi a cikin ƙasa wa lahu zurriyatun kuma yana da yaya da jikoki ba zuwa min yusul bil ardi wasu su za su banna a cikin ƙasa wa yusul jama'a za su zubda jini hatta yamlau Allahu bihim jahannam har sai Allah ya cika jahannama da su wa ba'dhum sashen su mu'minuna masu biyayya ne yamma Allah bihim jannata Allah zai sa aljanna da su kada mu sun karanta hada wannan fil kutubi a cikin ainihin wato sai wato lawul ma'qul wani hada saboda haka kanu suka ce ma kanu suka faɗi abin da kai kun faɗi din amma ba ra'ayin su ra'ayin su ce faɗi ba abin da suka gani ne suka faɗa aw sani ko kuma ka ce ma sun ji zalika wannan min Allah daga Allah tabaraka wa ta'ala qabl kafin ahli adam najahum Allah ya yi munajati da su ya tattauna da su qablu kafin halittar adam qalu lahu sai suka ce da Allah la ilaha la ya ubangiji mu hadihin naru wannan wuta da ka halitta kalbun halitta ce uwatu ha karfin ta shahidatun yana da tsanani ma tasnahu biha me za ka yi wutan nan bala'i da yayi yawa tsananin ta yayi yawa me za ka yi da ita lokacin ba halittu kowa ba kala lahum sai Allah ya ce da su a khaluqu makhluqan zan halitta wani abin halitta ne wa ubiri zan gudanar da zuriyatan yaya da shikoki min sulbihi daga tsabarsa yin man yuribuni a cikin sako da zai mun biyayya ko bikin mun jannar zai shiga da su aljanna wa fihim man ya'sini a cikin sako da zai saba min ko da sun mun nara zai shiga da su wuta shi ikramu shi yake to gudurwar wadda mala'iku suka yi kamar jayayyar su ala tilamati adam abu sa halifar da annabi adam fahimuhu sun fahimce shi ne min hadhihi wujuhi daga wannan fuska wa nahnu da وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين
to wannan bayanai duka da malaiku suka yi sun fahimce shi ne daga bayanin nan da Allah tabaraka wa ta'ala yayi cewa a khaluqu ma khaluqan wa ujri zurriyatan min sulbihi fihim man yutibuni wa udkhiluhum al-jannata wa fihim man ya'sini wa udkhiluhum an-nar to wannan musu ko wannan jayayya da suka yi a bisa kalimar da annabi adam fahimu sun fahimci ne min hadhihi wujuh ta wannan fuskoki wana mu sai suka ce mu dinnan muka ji da amdika muna tasbihi da godiyarka wa nuqaddis laka muna tsarkake zatinka kala sai Allah ya ce inni alam ni dinnan na san ma da ta alamuna abin da ku sani ba fa ahadallahu tabaraka wa ta'ala alam sai Allah ya kawar da kai ga wannan fuskoki ya halitta shi wa allama adama al-asma'a daga nan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da annabi Adam sunaye asma'ul musammayati sunaye na abubuwan ambato duk wani abu da ka yana da suna sai da ga wa Adam sunansa ai asma'ul kainat wato manufa sunayen sunayen kasantattu kullum baki da kullum har baki da ta hatta qasatu har akushi sai da annabi Adam ya faɗa sunan shi wal qusayatu da kushiya kwanan tura kwanan biya ko kuma koko da kwanya ko ko masashi ko makamantansu duk annabi adam alaihi salam sai da Allah tabaraka ta'ala ya sanar da shi waɗannan sunaye wal faswatu hatta tusa sai da aka ga mai sunan wal kusayyatu da karamar tusa wal magribatu da da ainihin wato lunayi na shan kunu duk sai da annabi adam alaihi salam ya faɗi sunan su amma Allah tabaraka wataala Allah tabaraka wataala ya sanar da shi kullama sai ya khaluqu duk abinda ya halitta min al-ashyai daga abubuwa hada ismu fardu yace wa mala'iku wanda sunan sa doki wa yusmihi kaza abin da sa Allah halitta doki shine kaza wa hada ismu numaru wannan sunan sa jaki wa hada kaza wa hada kaza wa hada kaza hatta rika tsadu har akushi wal kutai adu da kushiya al ina'ul kabir wal kabir wato kwano babba da karamin kwano wal magribatu da nunari kullu shay kullu abu arabahu adama annabi adam ya san shi da yini kace daga halitta shi min awwal dari daga farkon zamani ila akhir da har zuwa ƙarshen zamani sai da ya faɗi sunayen komai wal mala'ikatu su ko mala'iku lam ya'lamu shay'an bil hadha bi sabqai da wannan ba summa aradahum sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya bijirar da waɗannan abubuwa da ya halitta al mala'ikatu a bisa mala'iku fa qala sai Allah ya ce tafsitan dan sa kuka an bihuni to kuma kuma labari ai akhbiruni kuma labari ta san mutum aka mai tambayar da sani kamar ana so a kashi kukan an san baka sani ba ka da kamar ana so ka kuka ne da Allah ya ce mun ku bani labari da asma'i haulai da sunayen waɗannan almusammaya ta ababan ambato in kuntum sadiqina in kun zama masu gaskiya fi anni la akhluqu alaman minkum a cikin cewa da kuka yi ba zan halitta wanda ya bi ku sai ni ba aw annakum ahqqu bil khilafati ko kuma kuka ce cewa ku kun fi cancanta da kalimanci min adam daga adam dan ku kuna tasbihi kuna godiya ba kwa banci ba kwa sha'awa ba kwa shi ba kwa sha to tun da kun ce haka ne ga su ku gaya musu suna su ne wannan ne wannan ne wannan ne wannan قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
qalu subhanaka sai suka ce sarki ya tabbata gare ka tanzihan tsarkakewa laka ga zatinka an da ikirari daga barin yin musu alaika da kai ko a kanka la ilma lana ai babu wani ilimi da muke da shi illa ma allamta na sai wanda ka sanar da mu iyahu hakikansa innaka cewa kai ya ubangiji antal alimu kai ne masani alhakimu wato magwayi mai hikima allazi la yakhlu shay'un an ilmihi wanda wani abu baya fita daga cikin ilmin sa wani kuma yi da hikimarsa qala ta'ala sai ubangiji tabaraka ta'ala sai shi
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم كيف السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون
a kala sai ubangiji tabaraka ta'ala ce ya adamu to tun da sun kasa ya kai adamu an bi'uhum ba su labari almalaika su waɗannan malaiku tun da sun ce su sani ba da asma'in ya musu sunayensu almusammiyati wato ababen ambato fasan ma adam kulla shay'in bi ismi hatta sunayen malaikun ma an adam ne ya musu kai sunan ka jibril kai mikail kai israfil kai azrail kai kuma wani kai kuma wani kai azrail haka ne ta gaya musu fasan ma adam kulla shay sai adam ya faɗi kowane abu ismi da sunansa wanda kara hikimata ko bayan ya faɗi sunan kuma sai ya faɗi hikimar kai a a jibrilu sunan ka jibrilu dalilin hikimar da yasa Allah ya halice ka saboda kaza da kaza da kaza kai israfilu sunan ka israfilu dalilin halittar ka shine kaza da kaza da kaza mika'ilu sunan ka mika'ilu dalilin halittar ka shine kaza da kaza azra'ilu sunan ka azra'ilu dalilin hikimar halittar ka ita ce kaza da kaza da kaza haka ne ya dinga zana musu ɗaya bayan ɗaya Allah ya hulika laha wanda aka halice wato aka aka halice ta dan shi fala ma an bahu lokacin da ya ba su labari da asman da sunayen su kala ta'ala ko wani da barka ta'ala sai ce lahum gare su tawbihan wato domin kunyatarwa alam aqul lakum dama ba gaya muku ba inni cewa ni rabbul izzati a alamu ni ne mafi sanin gaibar samawati abin da ya gobe cikin sammai wal ardi da kasa wa alamu kuma ni ne mafi sanin ma tudun abin da kuke bayyanarwa kuke nuna wato kuke bayyanarwa min kaulukum daga maganganunku ata da alfiya da kuke cewa wai ata da alfiya ma ma yasin biya wai kuka jima wa nan sabila duka wannan magana ta ku ba san duniya ji ba wa ma kuntum taktumuna da abin da kuke koyewa kuke rura kuke asirtawa ne kaulukum daga maganganunku lan ya khalaq Allah kuna cewa wai Allah ba zai halitta ba a karamu alayhi minna wanda ya yi girma a wurinsa wala alama Allah ba zai halitta wanda ya yi ilimi ba ba san jinnatu ba هذه قصة آدم ولا إذا تشكر النبي آدم مع الملائكة عبد ملائكة لما خلق الله آدم لوكت إن الله رسال النبي آدم علمه هذه الأشياء يا أبدا تشور أن أبوه والملائكة الملائكة لن يعلموها بالفلسفة فحفظ الله عليه في الله يبانا وكيك هجع كنه لأن آدم شو النبي آدم يستحق الخلافة يا تنسيق الجهل بنش لأنه لو من سوى شيء يعلم علما يا سوى إلي لا يعلمه الملائكة ملائكة بالفلسفة فلهذا تقول عشر قال العلماء malamai suka ce inna al-imamata cewa shugabanci la yastahiqqa illa al-alim faqat babu wanda ya dace ya zama shugaba sai malami kawai ba ruwan ba ruwan su da babanka ko kakanka ko kudinka ko mulkin ka ko kujerarka a ilimi kawai da Allah Allah tabaraka ta'ala domin cewa Allah bai jima da dauka in da ya ba da hujja ya kafa hujja annal malaikata wa sa malaiku bi tilafati adama a cikin halifancin annabi adam da ilimi da ilimi kaga malaiku ai sun shi ma ibada sun fi abubuwa gashi nan amma ya fi su ilimi shi yasa Allah tabaraka ta'ala ya shugabantar da shi akan wa hadha fadlul ilmi wannan shine fadlul ilmi lamma alima lamma alima adamu musammayat lokacin da annabi adam ya san sunayen nan abubuwan ambato wal mala'ikatu lam ya'lamu wa mala'iku san ba sunan kainat ja'alahu Allah da Allah ya sanya shi khalifatan khalifa fil ardi a cikin ƙasa wa amara al mala'ikata kama yati al'an wato sai Allah ya ya umurci mala'iku kamar yadda zai zo yanzu in su jure da hukunci masa sujjada sujudu ta ilahi sujjada ce ta gaisuwa ta ban girma hada dalilun ala sharri ilmi wannan ko dalili ne a bisatar da ilimi al ilmu shi ilimi ko imamu shi ne jagora wal amru tabi'un lahu shi aiki biyayya yake wa ilimi fal ilmu amri ko imamu al-amal kama ta da khairur rusul la budda an tuqaddima ta'alluma wa kulli ta'ati ilahi murtaba to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya shugabantar da Adamu saboda wannan falala ta ilimi na ce wa fadalul ilmi fadalul ilmi a ta da yin kitabu wa sunna wato alqur'ani da sunna sun zo da shi wal aqal hankali ma ya tabbatar da shi amma kitabu amma kaga alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala zakar fi kitabati ayatin Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin ayoyi masu yawa fadalul ilmi fadalul ilmi min ha barka zuwa bar da ciki inna ma yakhsha Allah min ibadi al-ulama kadai dai a cikin bayan Allah masu tsoron Allah su ne malamai sai ka ce ubangiji yana faɗi to in ka cire malamai to ba wani tsoron Allah kawai su bai malamai su kai ne tsoron Allah wannan ha yana daga cikin hujjoji akan ilimi shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi Allah tabaraka wa ta'ala yayi shaida shi kansa ya shaida cewa babu an bauta da tafi shi to daga nan sai malaiku suka shaida babu an bauta da tafi shi sannan sai malamai suna suka shaida ba abu abubuwa ta gaskiya sai Allah wallahu zakara arba'ata asnani Allah tabaraka ta'ala ya ambaci tawaga guda hudu sahu sahu guda hudu annahu cewa shi ya rafu darajatin cewa shi zai dauka darajar su na farko su ne ahla badri wato ma'abota badar wanda salarci yakin badar Allah ya yi alƙawari zai dauka darajar إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم wato kadai dai waɗanda suka su ne suka yi imani cewa waɗannan da suka yi imani muminai su ne waɗanda idan aka ambaci sunan Allah sai zuciyar su kai waɗannan su ne waɗanda suka yi imani hali wannan aya nazarar ta sauka fi ahli badarin a cikin sha'anin ma'abota bada wa qala fi akhirih amma a ƙarshen sai Allah yake innahu yarfa'u darajatihim Allah zai ɗaukaka darajarsu yudihim darajatun aliyatun Allah zai ba su daraja madaukakiya wanda karar mujahidi na sannan Allah ambaci mayaka masu jihadi don ɗaukaka addinin Allah. Ya ce faddala Allah mujahidi na alal ƙa'idi na ajran azima Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita mayaka wato mujahidai masu yaƙi don ɗaukaka addinin Allah a bisa zaunannu a gida wanda suka yaƙi sun tona da suke zaman gida a wurin girman lada da ɗaukakar daraja warfa tabaraka wa ta'ala sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka darajatun darajoji darajatun salihina darajoji na salihai wa man ya'ti mu'minan qad amila salihat hum fa ulaika lahum darajatul ula wanda ya zo Allah yana mai imani kuma hakika ya aikata aiki na gari to waɗannan su ne ma'abuta darajoji maɗaukaka warfa darajatu alil ilmi sannan Allah ya ɗaukaka darajojin ma'abuta ilimi fauka jami'i hadhihi al-asnad sama da waɗannan sahu sahu dinnan na wato waɗannan sahu guda hudu ahlul badri al-mujahidina as-salihina malamai duk suna sama su sai ubangiji ce yarfa'u Allahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin Allah tabaraka wa ta'ala zai dauka darajar wanda suka yi imani daga cikin ku da kuma waɗanda Allah ya ba su ilimi Allah zai dauka darajar su fiye da kowa في القرآن سبعة أمثال في القرآن أقري واتو جماعة جماعة هرجدا بقر كلهم دكتور ذكر الله ألا يا أم بشير أنه سواشي علمه العلم واتو وسو متعين بدا بقر سبعة أمثال متعين بدا بقر ألا يا أم بشير القرآن كلهم دكتور ذكر الله ألا يا أم بشير أنه سواشي علمه العلم kowane ɗaya da cikin su Allah shi ya sanar da shi ilimi ne inda yi daga wurin sallawa su da babu wasu na farko Allah ce allama adam al-asma'a kullaha Allah ya sanar da Adam sunaye baki ɗayanta fana da da zalika da wannan ilimi sai ya samu al-khilafatu wa sujudul mala'ikati lahu sai ya samu khalifanci sai ya samu sujudan mala'iku gare shi wa qala ta'ala wani tabaraka ta'ala ce innahu allama al-khadra ilma al-dirasati Allah ya sanar da sayyidina Khadru ilimin hangen nesa ita kun ga ta da mu'min Allah ya yarda da Allah to Allah ya sanar da shi Khadru wannan ilimi na hangen nesa wa allamnahu min ladunna ilma mun sanar da shi ilimi daga wurin mu kai tsaye ana da zalika da wannan ilimi ya samu ilimi da ya samu almajiri babba misalin Musa wa Yushau ya samu almajiri babba kamar a kai Musa da Annabi Yushau sun da almajirai wa allama Yusuf ta'awil al-ahlal Allah ya sanar da Annabi Yusuf fassarar mabarki rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith Ubangiji, hakika ka bani mulki ka sanar da ni fassarar mafarki. فنال زليخا والمملكة في سامو أو البطم شتشاوى وإيت زليها سنوكم يسام ملكي وعندما داود سنأت لبوسي الله يتنجى النبي داود إيرا في الكيمياكي وعلمناه سنأت لبوسي من كو يدشي كو من سندشي إيرا كاينياكي فوجد الرئاسة والملك وولي إن يسام شوكا من يسام ملكي وعلم سليمان منطقة الثاني الله يتنجى النبي سليمان مكان السنقو in sun sun yi magana shi yana ji kullum naman suka kai an sanar da mu maganar tsuntsaye wal mu'allim shi yake ka san malamin da ya karantar da shi Allah shi ne Allah wanda ya sanar da shi jin maganar tsuntsaye ko waje da mamlaka ta sai samu gwamnati ya samu mulki ko waje da balkisa wal arsha sannan ya auri babban mace wani da balkisu ya gaje garan mulki duk da wannan gini wa allama isa kitaba ya sanar da annabi isa wato rubutu littafi wal hikmata da hikima wa tawrat wal injila da tawrat da injila wa yu'allimuhu kitaba wal hikmata wa tawrat wal injila Allah ya sanar da annabi isa rubutu da hikima da taura da injila fanala da zalikar rafa sai samu aka ɗaukaka shi zuwa sama ila sama zuwa sama wal musharakati ma al malaika sai zama yana musharaka da malaiku wa allama muhammadan sallallahu alaihi wasallam ash-shari'ata sannan Allah tabaraka ta'ala ya sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shari'a wa allamaka ma lam takun ta'lam wa allamaka haka san Allah ya sanar da kai ma lam takun ta'lam abinda da san baka san shi ba kana da ilimi shabada da wannan ilimi na shari'a sai ya samu ceto به نال كل الأنبياء مناله به زينة الحضرات والكر وعزم ولك wannan shi ne wani abu daga cikin fadalar ilimi ya rabbi ya rabbi ya rabba ya saman fa kun muhisan da ya wani lahadu ya baru ya wuce ya ainihin muradi a jan ya mata da wuce hukun kalla wala waladu hajjis ku bai da nufar da sharba hu abadan ya man la shabiya da wakan wala nishu an kan biya su da kulle ka'ayin wajen ya rabbi ya rabbi ya man la da wujidu faris لأمة كان الخلق جمعهم ولا ينالهم نذرهم ولا حسدوا كلمة رجل كما نختار سيدنا محمد قال الأساد العمل صلى وسلم على خير وعلى جلال محمد آل أساد السند يا سعد أمة زي زي جن يا فارا على الأثر dan sun ce ranar asabar Allah ya halicci kasa ya shimfiɗa ta idan mutum zai dasa ita a ko zai shuka ya fara ranar litinin ranar litinin Allah halicci bishiya سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
ya zauna zai karanta shi sai ke tambaya a kan iya yi da ƙarfi ne ko ko zai a zuciya ma muna roƙo idan Allah shehu ke mana tarbi.
mutum da ya zai yi wazifa ya daga mai sai dai idan yana sauraron wasu za su rufe kari za mu yi sai ya zama ya riga kowa zuwa to zai buɗe baki saboda wanda za su wasu same shi har yadda amma misali zai wajen ba su shi kai ba abokan wajen ba kai ya buɗe ba ya yi wajen ba ta a zuciya
Sai tambaya ta biyu ya ce da Allah muna so shehu ya yi mana ƙarin bayani a kan fadin maulan misali da sai da shi shek bayan ya karfi Allah ta'ala anhu ya yi da yake cewa jama'a da su hazar kauru ta fi Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam ko ai dan ita dan shi aka yi da za ta san shi ba jama'a da sandararu irin su zuwa su duk abin da yake motsi su ne shi wa ina cin jama'a da su to shi ne shi shi sandararu na cikin wannan halitta ta biyu ta san Muhammadu alaihi wasallam kazar ujum haka nan wato bakaken fata wani adamu da bunkaye waɗanda ba laraba ba min ma da kun bi bayan su kan larabawa su ma su san shi to da haka babu wanda bai san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kuma ya jahilce shi ya dora kansa jahilci amma babu abin da bai san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya halicci komai ne dai shi kuma ya sanya shi khalifa duk wanda za ka ga shi wannan khalifan Allah ne wannan khalifan Allah ne majasi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne khalifan Allah hakikatan wal abdu haqqan wala la ma'lum ma'anan abdu khalifa subhanallahi alladhi asra bi abdihi laylan
a wannan tunatarwa ne wai da Allah a kan abin da maulan mu shi kayi Usman Bauchi da ke Allah ta'ala an ya faɗa yau a wurin tafsir jama'a a dage da karanta ya azizu dubu ɗaya da kuma talatin fati ɗari tsawon kwana bakwai akan wannan musiba da take faruwa ana yi mana tsari da Allah kuma ya sallama su aikata alhamdulillah alhamdulillah